الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha uku ga watan yau lahadi daren litinin sha uku ga watan rabi'a ne lafi shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi da biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da a ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun ji a ƙarshen suratu suratu al-haqqa sura ta 69 yau za mu tafi farkon suratul suratul ma'arij ko suratul ta'ala ta'il sura ta 72 ita wannan sura ita sura ce makiya kamar yadda malamai suka tafi a kai suka yi ittifaki cewa gaba ɗaya sura ce yar maka sannan tana da ayoyi a cikin guda arba'in da hudu a lissafin mutanen maka da madina da sham da kufa da basra ko kuma mutanen maka da madina da kufa da basra amma gurin mutanen sham tana da ayoyi arba'in da hudu wannan tura ana kiranta da suna ta'ala sa'ilun ko kuma ce suratul ma'ari wayannan sunayen guda biyu sun tabbata ana gaya wa wannan sura mai albarka kuma jigon da shi tana bayani ne akan lallai azaba za ta tabbata ga waɗanda suke ƙaryata wato tabbatuwar azaban lafiya a wannan masallaci mai albarka na zera da ke gumbilar ganin albarka muna roƙon Allah mana hutun sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu iko aiki da abin da za mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بسم الله الله مدوكتين تركيتي سأل سائل بعذاب واقع wani ne tambaya ya yi tambaya dangane da azaba mai afkuwa wannan kira'ar kamar yadda jumhur ke riyawa bi tahqiqi hamza haka ake riya ta da ta'ala sai amma a gurin wasu daga cikin qura'u kamar Imam Nafi da Abu Ja'far da kuma Abdullahi bin Amir al-Basri su suna riyawa ne bi ta'ala hamza ta'ala sai bi azabi waqi'a maimakon ta'ala sa'ilin bi azabi waqi'a shi ne za ka fassara shi da tsara ne wato ne kwaranya kenan sai ka ce wani kwari ne a cikin jahannama da yake wato kwaranyo da ruwan azaba shi ne tsara nan kuma tsara ya yi tambaya kenan sa'ilin wani mai tambaya shi ne ismul fa'il ne bi azabin waqi'a dangane da azaba mai afkuwa yalla yake da kafirina dangane da kafirai ita wannan azabar laisa lahu dafiya ba wanda yake tun kuɗe ta sai ta faru minan layi wa azabar daga ina za ta zo ta ce daga Allah ce bil ma'ari ma abokin darajoji shine bil ma'ari kamar da Abdullahi da Abbas ya fassara a cikin tafsirul Qur'an al-Azim tafsir ibn abi hatim da sauran tafasir ma sun kawo fil ma'arif ma abotin darajoji ko kuma al ma'arif fatattakanin da malaiku suke hawa tafi wato zuwa sama shine bil ma'arif ta'arujul malaikatu malaiku suna hawa wannan matattakalar wal ruhu hadda malaika jibril idan zuwa ga Allah madaukakin sarki fi yawmin a wani yini da kana bi kidaru 50 alf sana gwargwadon yini shine in ka aura shi da da wato 50 alf sana shine shekara 50 kenan shine fi yawmin kana bi kidaru 50 alf sana gwargwadon da shine gwargwadon shekara dubu hamsin sai wuri daya to shi da Allah madaukakin sarki yace fasbir to kai hakuri sabran jamila hakuri ke kyawun hakuri innahum yarawnahu ba'ida domin su suna ganin ita wannan azaba ba'ida na nesa take wa narahu qariba Allah yake mu kuma muna ganin ta kusa wannan ayar kamar yadda mutum zai ji kawai ta fara da wannan salat ya kamata ka san menene sababin nuzulin ta malamai suna fara kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya kawo yace abin da ya faru annabi ibn al-hari bai daga cikin marasa kunya kafiran a bayan ma an ko kuma ta ba ai ne bayani a waɗanda suka zo suna tattaunawa akan cewa annabi matsaji ne mawaƙi ne da biya shi ne ma da karje na hufa kara wa kadda fa kutila kai fa kadda sun ma kutila yau wato shi ne da karje ya yake hukun shi da wasu ba ibn rabi'a sheba ibn rabi'a da wato wani ibn mugira ana ta tattaunawa akan idan annabi ya zo ta amsa za a domin an san mutane za su taru me za mu ce wani su ce a ce mawaki ne ya ce na zuru bin na hari ne ce kuma kun san ba mawaki ne domin mun san mawaka ga yadda salanci yake ga yadda suke so da haka shi na zuru bin na hari shi ne zo rashin kunya ya ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indika فأمدر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم إذا أبن دولة ما الله يقول في جسيا لذكري كيجي وقوي أيضا تكاري الله كمان الروم أذابا لك السماء دوا أنتم تلك دبو من لك السماء أو يأتينا بعذاب أليم كوكما كدو من أذابا لرأي kaga mai hukun banda hauka da rashin hankali ai kamata ya yi ce idan gaskiya ne wannan abin da wannan annabin ya zuri Allah ka nuna mana gaskiyar mu gane amma zai ce ya kawai ka zubo mana da azaba daga sama shi ne abin da ba hauki za ka jira in ba haka ba Allah ya tsine masa wai wai raji idan ba haka ba Allah ya tsine wannan bai ba irin tsari ne na tsaro na sinadar da hari wannan salon da hausawa ke yi mutum ba wuce musulmi ya zo ya zauna ka jera shi salon rantsuwarsa kenan ana mutu wai in ba haka ba kada Allah ya masa gafara ko ba shi ne salon ba idan ba haka ba Allah ya tsine masa wannan kalmomin wani su ke fara wallahi salo ne na kafirai ba daidai ba ne saboda da yawa wasu suna ganin rayuwarsu ta ƙi kyau mutum ya kasa gane me ya faru shi ne wa kansa addu'a baka wallahi da kansa ya dinga wa kansa ya kasa gane me ya faru ya rika cewa an kama hannu kai ka sa kanka kafa da hannu ba wanda ya sama ba wanda ya sama domin kai kai ka annan sai na maka yana cewa albala'u muwakkalun bil mansu shi bala'i yana da alaƙa da kudi kullum ga abin me yasa annabi yace idan ka mutum mutuwa an zo an hada mutum za a fita da ni gwar kamar shiga hukumin lalai sai malaiku sai Allah ya amsa shi ke nan ba mai kula da mu kare da Allah ke nan shi wai kula da shi ba Allah ne ya kula da shi gaba da ya addu'a ne kyau cewa Allah ya ji kansa Allah ya yi masa mu kuma abin da ya bari Allah ya musu kaza wannan addu'o'in su ne addu'o'i amma a daga bayani ana cewa shi ke nan bango ya bani ba mu san ya gani ba malaiku ne suna gefe suna suna yi a tarihi suna cewa Allah ya amsa abin da kuke faɗa shi za a ga wasu daga bayan mutuwar kuma sai su shiga uku eh bayan mutuwar sai ga wasu shiga uku kuma daga nan sai ya babu da ya karo so da haka sai an kiyaye wajen magana to wannan annabojin da har zai kalla shi ne mai wannan magana kamar da Abdullahi da Abbas ya kawo wannan da mujahid ɗalibinsa shi ne ai ta ala ta'ala ai da ada'in bi azabin waqi' ya bawo dilata wanda da cikin masu addu'a yayi addu'a cewa Allah ya sauka musu da azabar da za ta fara a lahira shi ne ga musu anan shi ne ta'ala ta'ala bi azabin waqi' sai Allah ya ce lil kafirina dangane da kafirai ita wannan addu'a laisa lahu dafiya ba wanda ya yi sun kudita aiwa yau mai tabbatuwa ce shi ne ai mursalin mu'akkil lil gadi tana nan an ajiye ta domin Allah ya wa ta kuna da fi wa'ida lil gadi ku kiyaye wutar da muka kame da ran kafai akan yi wuta ba yi dan musulmi ba in dai ka yi kalmar shahada to in ka ka je wutar tsabar saurin kai ne amma wuta ba ta kawai in dai ka yi kalmar shahada ka furta to asali wuta ba dan kai aka yi ta ba aljanna ta ga yi ta dan kai to shi ne ila da bi alahu idan arada Allah kaunu ba wanda yake tun ku cewa mutum azaba idan Allah ya nufa azaba ta same shi da Allah yake yin Allah bil ma'ari azaba daga Allah take ma abokin darajoji ko kuma ma abokin matattakalai daga sama ko kuma daga tada yake zilfa wajin wannan shine ma abokin falala daban-daban da ni'imomi duk ma nunin ba cin karo da juna ba abokin darajoji da dattafinai falala da nemomi duk ba cin karo ka'ida a tafiyi za ka kawo ma'anoni da yawa an ba cin karo da juna ba duk karɓar sai yawa to shi ne minan layin jil ma'ari Allah ya ce ta'aru jil mala'ika mala'iku suna hawa wa ruhu hadda mala'ika jibrilu idan yi zuwa ga Allah kaga nan ta'arijul mala'ikatu wa ruhu shine at-ta'rij ba'da ta'min idan aka ce mala'iku suna hawa zuwa ga Allah madaukakin sarki in aka ce ka rubuta mala'iku biyar a ciki na tabbatar za ka ce da mala'ika jibril ko to amma sai aka yi at-ta'rij ba'da ta'min don a nuna ma girman abu a nuna ma cewa har da ma mala'ika jibril wani zai magana da Allah walillahi matsalar lana a ce ba wato gwamnatin jigawa za ta kawo ziyara kano sai a ce har da mai wanda gwamnati masarautar jigawa za ta kawo sai a ce har da sarkin kaza to kaga aka ce masarauta ai shi ke da kawai mun fahimta amma dai har da sarkin dutse ko sarkin rini ko kaza wani to yana ƙara nuna ba ne wato taron mai girma ne ولله المثل الاعلى شيء التخفي بعد التعميم لعل يجي من كان عدوا لله ولا وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين لعل يجي من كان عدوا لله وملائكته من كان جبريل mun san da ni ka yi amma sai Allah ya kuma fitin jirin junan su daban dan ya ƙara nuna ba girman laifin da suke gabar ma ba wai da iya mala'iku sauran na kasa ba har da mala'ika jibrilu suke gaba da su yanzu da arju aidan adu hawa ta mace idan ya sa da kalmar kai wai da Allah mun gode ba shekarun baya shekara goma sha biyar baya ba a jirin baya rigima ma ake yi rigima sosai ake yi a kan Allah baya zama kawai amma yanzu wannan karatu an wuce shi an wuce domin mutane karatu suke an wuce wannan daga mutum ya dawo da shi to ya dawo da ya dawo wato ya dawo da bara bara ne yanzu ne ya fara karatu amma ne an zama kamar kana ina an mutu to shi ne Allah ko kacin sarki yace da arujul malaikatu shi za a rako littafin zuwa na na jona tajin da ko za ta yi mutu akwai wa ruhul layl har da malaika jibril zuwa ga Allah shi da Allah ke yin da an da kalmo tsayi zuwa ga Allah ne dukkan kalmomi da ana dacewa kan wala wala amal salihu yarfa'u to shi ai da kaduwa amma ruhu fa kana abu salih hum khalqun min khalqillah wata halittu ne daga halittu Allah madaukakin sarki ya ci bahunan na da suke kama da mutane lai juna ga amma ba mutane bane bayan ce wa ya ta biro an kula da muradi bin jibril zai iya yiwa abin da ne bin shi malaika jibril shi ta aka hada shi a kai to ji Allah yake fi yawmin kana miqdaruhu kam fi alfasana a wani ne wanda gwagwarin yini ji shekara dubu hamsin to malamai sun yi maganganu akan wannan magana kaga Allah ya ce wa ta'jilu laka bil azabi wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun Allah ya wannan magana a wata ayat daban kuma suna zuwa ga gaggauto musu da azaba domin yi a gurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a irin lissafin ku ku yan adam kaga nan kuma shekara dubu a guda ne to bari mu ji limanin suka ce akan wayannan wannan ayat suka ce annal murada da zalika masafatu ma bayyana al-ajr azim ila arba'in sajidin wannan shekara dubu hamsin da ana nufin tazara tazara da take tsakanin wannan ƙasa zuwa layi idan ɗan adam zai tafi da abin da ya fi komai gudu sai ya shekara dubu hamsin kafin ya ji alaji shi ne magana ta farko an gane shi ne ba da yake da jinan wala rika basiratu kamfina albasana shi ne ake nufi da tafiya shekara dubu hamsin wa ala intifa ul arji an al markaz fi watan al ardi tabi'a wala ana zuwa ga ma girman al arji wa zalika intifa ul arji min kadir ila kadir majalis 50 alf sana ana zuwa ga ma fadil al arji da tazarar da take yawa sana al arji sun ce ni ya kuka tin amra daga ya kuka aka yi wani ja fi al arji magana da ni suka ce annal murada bi zalik mutaki bakali duniya منذ خلق الله هذا العالم الى قيام الساعه abin da ake nufi da iyon kana da kirawo kamfi na albasara shi ne ana gaya ma duniya gaba ɗaya za ta yi shekara dubu hamsin ne gaba ɗaya shekara dubu hamsin za gaba ɗaya duniya tun daga lokacin da Allah ya halitta ta har zuwa lokacin da za ta kare shekara dubu hamsin shi ne magana ta القول الثالث أن اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة وهو قول الجليل wato a yau mulfasil annahu yau mulfasil bai da duniya wa lafiya wai gine yini da zai rarrabe tsakanin duniya da lafiya shi ne wannan malamin yake gine zancen da ya fi kowane rauni ma a zantuka da najeriya kalbi annan muradi da zai yau mulkiyama sai ta abin da ake nufi da wannan shi ne ranar alkiyama fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana yace ranar alkiyama ake nufi ba wai wato wannan yunifin da aka lissafo ba wasu ba da yankin ce a ranar alkiyama idan aka zo ai ka ga yan aljanna hadisi ya tabbata cewa daga safiya kullowa da fajir kafin lokacin kailula an gaba yau yan aljanna izali kafin lokacin kailula lokacin kailula kuma da rana ne ilu bayan da ya ila ko ke na da nasa kilo rana ne karfe daya zuwa sha biyu misali ko kuma karfe ɗaya da wani abu shi ne lokacin kailula to daga wannan lokacin shi ne malamai suka ce tsawon lokacin kafin daga alfijir ɗin a zo nan a zo zuwa lokacin kailula idan da zai kai zuwa lokacin faɗuwar rana to shekara dubu hamsin daga nan zuwa lokacin kailula shekara dubu nawa aka yi wannan wahala wallahu ala amma dai yin ɗaya ne a gurin Allah ji za ce inda rabbika a wajen ubangijinka ka alfi sanatin bi mata wajen fi yomi kana da kidaru kamfina albatara kan kuma shekara dubu hamsin wata ba da ko ya za a gwamna tsakanin wannan ya shekara dubu ɗaya da shekara dubu hamsin amsa da malamai suka bayar kamar irin su shankiki da sauran malamai da suke ta hakikin a yanzu da suke ina aka ce dubu hamsin ina ana nufin yi ne rana a kiyama yin yake da wato yin wani ka irin namu nan shekara dubu hamsin shekara dubu ɗaya ba shi ne da Allah madaukakin sarki ya halitti tambayi sama da ƙasa a kwana nawa في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أقوانا جدا تولوا وأجي جدا جيني كون أقوانا إيه يمكن أن يكرا جدا شيء كما يجب أن تقوام عليه باكر كم idan mutum ba ya riya maganganun malaman shi ne zai fice yan tamori ya je ayan mata ta karo ba jin karo shekara dubuwa na nufin kwanakin da Allah ya halitta sama da ƙasa shekara dubu hamsin kuma yi ne rana a kiyama shi ke na hamsa zo da haka amma duk da haka a gurin ranar a gurin mumini zai ga lokacin ya yi sauri domin ba lokaci ne da yake cikin wahala amma a gurin dan wuta kuwa zai ga hannun da gari ya ce waye wanda yake cikin daga hankali ya zaga lokaci baya sauri yana kallon sa haka amma wanda yake cikin annajuwa ba zai ji damuwa ba duk lokacin da ba a dauka ba shi da damuwa to shi ne ma ne yake gaya mana a nan yake fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana ya ne yake fasbir sabaran jamila ku yi hakuri hakuri kyakkyawa malamin ka ce ya hakuri kyakkyawa yake shi ne hakurin da ka hakura ba bita zai zo samun rashin duk ga hanyar kan ba zai wuce ba sai da wuce nan. Da ya ba ka wuri to ai na hakura. To da ya hakuri ki kawo domin yana ta korafi. Yana ta korafi sai bi da yake. Hakurin ke kawo shi ne hakurin da kai an gama. In ma wani ya magana ta ce ai abu ya wuce. Shi ne samuran dalilan. Kyakkyawan hakuri. Domin a kowanne ya hakura amma wallahi bai yace ba. Shi za a gani a sabo da kau da kai ya biya da hijira duka Allah zai yi shi a kyakkyawa fatwai san aljani in za ka kaura kai kai kaura kai kyakkyawa wa hajuru muhajiran jamila in za ka kaura kai kai kaura cewa kyakkyawa to haka hakurin iman za ka kai hakurin kyakkyawa ba zan da mutum zai zo ya mita ba ka ga mutum ya ce na yaji amma ba zan manta ba to wannan bai ba na ayoyin nan ba ko an ji daga mun ba da baban gida wannan kalmar ce ta guda sai ya faɗa sai ya faɗa cewa ya ya ya ji amma ba zai iya ne mantawa ba to shi kuma Allah ya ba sai ya zama gari bayan ka babu an wasa bayan ka abuwa kuma ka manta wannan kuma ba kowa ne yake iya ba ba kowa bane a cikin mutane shi da Allah wa lokacin sarki ya gaya mana wannan تفكر صبرا جميلا أي اصبر يا محمد على تكذيب قومك كلا أقول يا في أنه على دنيا لكي لا تكون تعلم وسيجعلهم العذاب بإذن سيزوجوا العذاب سوى سيزوجوا مثل تعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مسبقون منها ويعلمون أنها الحق في سورة الشورى suna cewa sun za a gaggauto da azaba cewa ka kawo kawai azaba da ke yanzu wanda ba su imani da Allah da ranar lahira ba suna cewa su yanzu suke bukata da Allah ke lau ya rauna hu ba ida suna ganin azabar ne a ninka wani rahu kariba mu kuma muna ganin da ayyukuwar azabi wa kiyamin da abuwar azabar da kuma tsayawa ta ji alkiyama su kafirai suna ganin abu ne mai nisa ai mutahilu loko ba zai ma yiwu ba Allah ya ce wa na rahu kariba al-mu'minun mu kuma mu'minai ya take nuna kauni kariban suna kudin shi cewa lallai azaba za ta zo kusa kusa wa in kana lahu amalin la ya'lamu illa Allah duk da azaba tana da lokacin da ba wanda ya sani sai Allah lakin kullu ma huwa hadi fa huwa qaribun waqi'un la mahala domin da abin da Allah ya sanya wa juna to yanzu nan ya sanya wa lokaci yanzu za ta ga ba ko rana ka da ba ka je wata jara karka yi rawa kai karka karka mana wallahi kamar yau zaka ji ana zaura ta ji uku karka cewa ya za a karo ka nemo wajenka wakilanka cewa da Allah ji a kara ma nawa aka yi wanda a tsarar rago wanda aka kawo ta tare ya rika mita bana shekara guda ne ba ya ta fada wallahi sai ga ya rage wata da ya zo na neman wakilansa a taimaka ma a ji a kara ta rubuta kamar yau to duk abin da aka kawo rana an gaba da shi to shine kullu ma huwa adil adil inna ma tu'a nuna la adil da abin da aka da lokaci an gaba wannan aya duk lokacin da na zo ina tuna ina tuna malam Jafar domin ka jira ji da sa'ala sa'il kai da adil da kake wanda ke sauraro suna jin yana ji ya zo kan gabar ma fasir saboda jamila innahu yaranahu ba'ida wa narahu qariba aka rubuta to wannan shi to Allah madaukakin sarki yake يوم تكون يوم تكون السماء كالمهل نعم وتكون الجبال كالعين ولا يسأل حميم حميما Allah madaukakin sarki yake yawma takunu as-sama'u kalmuhul ku tuna ranar da sama za ta zama kalmuhul kamar narkakkiyar dalma haka za ta koma dalma da aka narka ko kuma ina irin wato idan mai ya waye da kuturai ya mai kananta wannan da diga da diga eh gobe da dama ga gayi baki baki to haka ta zama za ta koma kamar wannan man da yake ragowa ne da diga a yan ba musamman noman mai da aka yi tuya ya za ga da kasansa akwai da ji a kasa baki eh ko kamar haka sama za ta koma ko kuma da kakkiyar dalma ko tagulla shine kalmuhu ne Allah yake wa takunu jibalu sannan zuwa zuwa su zama kal aini kamar wato da audigar da aka ta kamar audigar da aka ta ta Allah yake wa la yasalu hamimun hamima aboki ba zai tambayi aboki ba ranar kiyama yanzu ba ku rabo da juna kullum kuna tare sai bacci ne yake raba ku ba ranar kiyama ba wanda zai tambayi wani wani makusanci bai yi tambayi makusanci ba shi ne malam ya ji ai al'azabu wa kai wani bil kafiri azaban da za ta tabbata da kafirai ba domin ne saboda yawan da kuma sama'u kalmoni Allah da abbar da mujahid da ɗalibansa mujahid da aka da wasu malamai da yawa ma suka ce kaddai kamar mai shi ne kawai da na fassara shi kuma ta kuma jiwalu kalmai ne aika sufil manfus shi ne inda Allah ya ce wa ta kuma jiwalu kalmai mabush zuwa zuwa za su zama yadda ita san aure za ni tashi kama wanda yake ake iwa wala yasalu alimun alima ai la yasalu garibu ana ali makusanci wa zai tambayi makusanci wa huwa ya rahu fi aswa il ahwal alhali ya kallon su cikin mummunan hali fatajjaruhu nafsu min yadi domin a ranar shi ma ta kanta yi Allah ya ba da ke yaribu ba zo ba da mutum zai gane wannan ba abuci na ne ko da yake tare muke wa ya ta ara gona bai nawo sun mai biyo ba zo min ba ka gane ji ya gane ka amma kana gudun da yana gudun shi ne wani ana jigar ala jigar ba a da yake cewa kace malam ta ga maka da kake gani ai wani yanayin wato yanayin da yake ga zahirin da ya ba su yace mutum da zan da hango mutum kai rukuni shi za kawai in yi ba mutum ne kaga ya nuna jawar da kuka haɗe kai kai haka ke gaza dan in ba wannan Allah madaukakin sarki ya ba wa gaskiyar zuciya ba wani yana kallon ka ne suya saboda tunani yake musamman lokaci an dai gudiri ya kasa tsoro yake ku haɗe kawai don kare ka ba ya ba ka wani abu to za ka kowa ta karfi yanzu za ka hango mutum kawai kai rukunin dole kai rukunin dole kowa ta kan biyu amma wanda Allah mara bikin sarki ya samu nutsuwa yake bi kuma komai Allah ne yake yi ko mutum ɗari za ka haɗu zuba ruwanka to ne ai abin murna ne ma kuma ni da mutum a irin wannan gurin amma yake wallahi guri ne da za ka mutum na gudun mutum domin kada kawai ku haɗu ko kuma mutumin da kake ganin girman da ya kai girma kai kuma a gurin da wato kana ganin kankanci ne ba shi da wani ba ka iya taimakon da wani abu ba a wannan guri domin ya san kai waye a garin ku an gane ko su zo da aka shine wala yasalu halimun halima da mutane shi za a zaka wannan makusanci ba zai tambayi makusanci ba aboki ba zai tambayi aboki ba ကျန်တဲ့ဒီ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينزيه Allah madaukakin sarki ya ce yubassaru lahum ana nuna musu eh ana nuna musu a wannan yini ya wajil mujrimu Allah ya ce za ka ga me laifi yana fatan yana kaunan lauyar da ni na azabi yawmin din ina ma za a fanci shi a wannan ranar da ƴaƴansa bibani ina ba Allah zai wato zai da bayan da su a girin ya ce ya Allah ga su a bakatri azabar da za a da a kona su ya jale ƴaƴan sa inda za su zai ba da tufan sa gaba ɗaya don kara yi ma azaba Allah maɗaukacin sarki yake da zai fata yake yana burin haka shine wajen mujrimu lauyar da himina azabi yau mu saboda azabar wannan yinin biba ni ina ma zai yi fanta da yaransa yalla yake wa zai bati ko matarsa da yake zuwa lokacin su da ko kullum yana da wannan magana so da haka in da ba da matarsa yace ita a mata alawa ji a kyali a matsayin banza na ka bashi dawa zai wa akhi da yan uwansa wa da yayi da kanni sai Allah yake wa bati lati illati ki uwi da danginsa wanda ce ba ki kariya an abu ya taso a ce shi dan bani bi kaza ne a tsaya ba su ne to wanda ce kari ai ba mun yi ba ka mamaki yo ka ga nan ya tabo ai da yin fada ga wani to wanda na da jami'a ne to ya Allah da mutanen duniya duka ba ka ji ji ba kai ka dai kare wa abun koro kowa ya ji ji to mafi lafiya jami'a wanda suke duniya gaba ɗaya ya ba da su sun mai yanzu yi sannan sai Allah ya tsallakar da da zai yi. Ai shi abin da Allah yake gaya mana cewa ya zuwa za su da ƙoran ba kuma wa sauyo ba. Ya ku mutane ku kiyaye yini, ku kiyaye ubangijin, ku kiyaye wani yini da la ya ji jiwa da an wani ji. Uba ba zai isar wa ɗansa ba, na ba zai isar ba, wala mauludin lahu huwa jadin an wani bi jaya kaya ba za su yi zarwa iyaye ba iyaye ba za su yi zarwa yaya ba shi ne za su yi wajen wala mauludin walidin wala mauludin huwa jadin an wani bi jaya ya lafi inna wa'adin lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne haka kuma Allah ya ce wa in da dawo mutsalafin ila ilmi ya la yu'man minhu shay'un walau kana za qurba la hawla wala quwwata illa billah kuma haka Allah ya ce bai za mu jefa fi suri a suratul mu'minun bala an saba bainahum yawma idin wala yajza'u da zara an buta kahu bala an saba bainahum Allah ya ce yawma idin ba dangantaka a wannan rana ka ce ai wani dangin ne wani kan dadi wani wani ne kodin miji wala yajza'u ba wani zai tambayi wani ina wani ina an ka gana wannan aljanna ne ana zaune mutum ya ka jingina ne to ina wani kwa ce ni ma ba ban ji bai ce ya ubangiji muna san garin wani sai a nuna musu ji a baki ni yana can cikin mota za ta gano kaga abin da muke gaya ma ko ba a yi su ta tattauna kai ma za gaya ma ni ma na gaya masa ai bai ji bane ni na gaya masa ban san san na gaya ma duk an jiro wannan abu to shi ne Allah madaukakin sarki kuma ya gaya mana a surata abasa yawon ya surata mar'u من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان رانا جيدا mutum ya tura da mar'u min akhihi zai guje wa dan uwansa wa ummihi wa abihi ya guje wa babansa ya guje wa babansa sai Allah fara mutum sarki yace wa sahibati wa bani da matarsa da yayansa da kullum mri'in minhu kowane mutum daga cikin su yawan idan a wannan yini ya nuna zulumi al'amarin da ya wadatar da abin da ke kowa ta kanta yi sai usman nan godi yake ba dan kowa ta kanta yake a kiyama ne da an yi kallo yake to amma kowa ta kanta domin yana tuno wasu manyan yan iska ne ba da suka yi rashin mutunci a duniya suke to kowa ta kanta yake ba don wannan ba yake da an ja kallo amma idan ka ne aljanna ka huta haka kallon a nan za ka yi kallo amma a bilan kiyawa kowa ta kanta to shi ne Allah madaukakin sarki yake كلا نعم كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah ya ce kalla da aka ga magana ba haka take ba inna laba ai ta wannan wutar da za ku shiga sunan ta laba ai sunan ta laba nazza'atan likawa ba za ka ga ma aikin da yake take ana jefa mutum abin da take bayi fatar kanta gaba ɗaya take fara cirewa fatar kanta gaba ɗaya yadda ka san ana yi a abbatuwa in an kai ni kai da kafa ko ka ga yadda suke fere kai ko a cire fatar gaba ɗaya za ka ja ma mutum yadda suke sarrafa shi to haka kawai ita wutar ana jefa mutum iya fatar kai za ta kwaɓe kwaɓe ta za ta yi gaba ɗaya ita da za a aikin ta kenan shi ne Allah ya ce za a laza ga aiki ta na za a ta nikawa fatar kai take kwabewa da da'u man adiba tana gayyatar in ba shi duk wanda ya ba da baya wata wallahi kauce mata in sakon da annaba suka zo da shi abinda Allah ya turo annaba da shi wanda ya ba da baya ya yarda da su to irin su take gayyata ita shine da da'u man adiba wata wata wallahi sai Allah fara mutum zargi ya ce wanda ma da kuma waɗanda suka tara dukiya wanda ma ba awa sannan suka tafkanci ta masu wannan zargiya ya tara kuɗi jirgin ya ci ba da fudda ya ci fudda haƙƙin Allah ya ci fudda haƙƙin zargin Allah domin biyon dukiya kana yin ta abin kura da wanda ba su dai kana fudda haƙƙin Allah ba ka kuma wanda suka tafkanci ba za ka faɗi shi annabi ne shi ne juna zaba ba wanda zai ta wala yanzu ko na bi sabilillah amma duk an kanta da idan ka koyi kake fitar da hakkin Allah da na al'umma to ka ga cikin wanda ka wada ka annabi jama'a malam mu'ajjala wanda ya ta dukiya ya rika izdigewa kullun lissafi ake amma ba hakkin Allah ba da al'umma to shi wa jama'a bawa ya tara dukiyar sannan kuma ba'awa ya kaskance ta shi ne wanda ba ba'awa ai da nan nara idan abu da ita wannan wuta tana kiran yan tawagata alladina khalaqahum Allah la walan da Allah ya halitta su dan ita maliki wa qaddara lahum annahu wato annahu fi dari dunya ya'maluna amala wanda Allah ya kaddara musu ya tsara musu a duniya da aikin wannan wuta ce fa tad'u min yawm al-qiyamati bi lisanin salih wa to sai Allah ya hore wa aka wasu malami suka ce hore wannan wutar ranar alkiyama har ki da za ta rika kiran sunan su ɗaya bayan ɗaya wani wani ta horar kuma dole ka zo domin kamar bayan garbe ne su ko karate kawai sai kuka ji ana jan ka gurin dole mutum ya tabo kuma ga mala'iku ta baya suna duka to shi ne ma da yake cewa wato shi ne wa jama'a fa huwa Allah madaukakin sarki ya ya faɗi wannan kamar qala Allah ta'ala ai adbara wa tawalla ai jama'a al-mala ba'dahu ala ba'din fa wa'u ya tara zuciya da ɗaya kan ɗaya kuma ya tantance ta baya fitar da hakkin Allah madaukakin sarki shi ne wa jama'a fa huwa hadan da zaka yi ne ya bula adam da min tawa'idan lahi kuma wa'idad dunya kaji wato kaji irin garkon da Allah ya aje ga magani ga masu koyi dukiya kuma kake kake wato daure duniya ka biyo wa duniya kana kala dukiya haka a zan zuba gari yake shi ne wajen ma ba wa sai Allah yake إن الإنسان خلق هلوعا na'am إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا Allah ya ce inna al-insana haqiqa dangin da ke shi da ni a kan adam khuliqa halu'a an halitta shi mutum ne ne kwaɗayi ga ruwa fasara ta farko kenan shi ne hadamar gaske ko kuma wato hulika haluwa an halitta shi wato wanda yake mai tsarnar tsoro mutum ne mai tsoro ko kuma ka ce halu'an mai san kai ni da ya haɗa ba mai san kansa kamar alhalau shi ne ka tambaya ne ma'anar su sai Allah ya ba ka aya biyu ita ce ma'anar halu'an ne shi ne ya masa wucewar da zuwa idan wani abu wanda yake na kai ya same ni sai ka sai ka ya ce ni da wannan ya je kasuwa da ya dawo bai ciniki ba zai ta faɗa wallahi yau ga sun ai wasa ai yau kasuwa ba da kaza kaza ke ta korafi kowa sai ya gane cewa an kara muku kuɗin kaya kowa sai ya ji wani ma a social media ne ce to fa kaya ya yi kaza sai ya faɗa raki wai da mata wani khairu manuwa amma idan ya je ciniki shiru kake ba ki ba ba ta san komai yanzu me yasa ka ji shiru duk ya kuna cikin gari ai yanzu ba ba ba ba alama kayan abu sun yi kaza sun sauka amma kana ji yana magana ba a yi sun shiru inda kake zuwa ka ji ma alama kayan abu sun ya sauka sai ka shiga manyan kasuwanni amma a cikin unguwanni ƙananan shaguna ba ka ji ba ta ko amma da yayi a kawai kaje yi sai ya bayar kaje ba ai ba ta kyauta ka ga kula ba jiya wani mu ba ya tsara ba amma in za ka je yi yayi ba shiru in ma kai ne ba zai ma ba yawa ba zai ma ba Ai, musamman da wanda yake fiye da siyarwa, dama ana kowa da jaba ya yi tsara a al'insana aka ce kowa ake magana amma masu biye da siyarwa su ne lamba ta farko lamba farko wanda mutum zai zo ya ba ya ce to a yau ba da ya dawo gida da cewa iyalin da yanzu alhamdulillah an yau cinikin da rai in ga wannan dubu biyu ta mai ai kawai ciniki ne ba wato ba ta wata ciniki irin na mutum da shekarar nan ta kama ba mu ciniki irin na yau ba sai dai korafi kawai to shi Allah ba ya san haka ba ya san haka yana so idan ya ma alƙairi ka gode idan saba da haka ya zo kuma ka kai masa ara to sai ya je ya shiga lamarin ka amma yanzu to kai ba ka da dabi'a shi ne magana da muke kai a baya Allah ba ya haka ko da yake da to kowa ya ce yana cikin musiba Allah ba ya haka shekarun baya ko watannin baya za ku ga mun ce magana cewa ba ni ne bane ne kuɗi ya kuka dala ke kuka ba ya ba ku yi adalci ba domin idan ba a zuwa ya yi lokacin da wasu suka taji a lokacin wasu za su faɗi wannan sunnar Allah ce har kiyama da kai idan wani a daidai lokacin yana korafi a kan cewa yana ya bani a kasuwa a daidai lokacin kuma waje dai lokacin corona ana corona alba lokacin wasu suka yi kuɗi ba to a lokacin wasu suka yi masayin kaumin inda kaumin fawaid masifar wasu a wajen wasu kuma fa'ida a lokacin wani yake samun fa'ida sai ka ji wani yana godiyar Allah Allah mun gode ba idan mun ga yanzu ya dace wani yana nan murna yi dana dana gaji wani yana murna domin yana da ita in ta fadi kuma zai ji damuwa domin ta da shi za ta fadi ko ba ka bane wani yana nan mu wuce ka bani jiki buhu dari duk ya ga ba bai da la hira kore ina jin wata mata muna asibiti ta ana mata waya tana siyo shinkafa da gangan tana zuwa ka gaskiya ba zan ciya ba kuna kallo yadda take ta sauka ta ce a tana ta gaya mun ta ce wata ba zan ciya ba saboda kuna kallo yadda take ta faduwa kuma ana tunanin za ta kuma faduwa na ce Allah ya sa idan sana'a ta ke nan siyowa ta ke da yawa ta samu wani abu a kai yanzu tana tsoron ta siya domin za ta fada shi haka yanzu an ji amma lokacin da take siya ba wanda ya sani wannan ɗabi'a ɗan adam ko da yanzu yana korafi ta ce shinkafa dubu ɗari dubu ɗari da yanzu kana siyar da dubu sittin amma matan ka ba ba ta san ta ko ba. Bare kuwa ba da kawa ba da san cewa yanzu ba shinkafa ta yi kasa ba ta koko da dai ana ji ko faɗa aka ga kana yi to shinkafa ka ci kare da zaura kwano ɗaya muna ga yawa mata a makarantar mata wuri mutum da kin lura ga abinci ya yi ya yi ɗansa da shirya da samun mai gidan domin a an ba a kankara ba kawai sai a ce da ya zo guda ki kin ce ban gasu ya kare kuma ki ce ban ba ki gaba ai babu jayyawa za ki samu matsala ba kaza ba kaza a yi kokarin samun tsin a ɓoye wasu abubuwan na vocabulary a wajen da iya wani da kawai daga bayan sai a shigo da wani abu ya fi wannan ita ce da a ɗan adam kuli da halu'a idza masahu sharru da zuwa da za a abin da yake na ba dai ya taba ki sai daraja wa idza masahu khairu manu'a da zara ne ne ya same shi kuma sai shiru ba ne ji masu wato sanin ya kamata ne ma wanda za ga iyalin su za su gane domin za a yi siyayya na nama an kwana ni ba ci nama ba yau za a gani an kwana ni ba a ta kayan furfi yau za a gani domin ya samu buɗi a kasuwa to haka ake so mutum ya zama kada ya zama butulu duk da cewa inda zai kada ne rabbihi la tanu da ma butulin ne to ana so ka fita daga layin nan ita to sai Allah ya ware wasu yace su ba su ba wannan butulcin su waye إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم Allah ya ce musalli waɗanda ba su yin butulci su ne waɗanda suke sallah kawai masu sallah ba su yin butulci to idan ka gane wa Allah butulci kuma kana sallah to sallah ka da gyara yawwa shi ne kawai sallah ta akwai gyara shi ne illar musalli sai Allah ya ce alladina hum kama ka da mai yawa na masu sallah domin masu sallah iri ne sai Allah ya ce alladina hum ala salatihim da'imun shi ne waɗanda suke a dawware dibin da yake ko da yake cikin sallar ko za a wani ko za a wani wasa ko ne ba wani abu da ya hana cikin sallah yadda ya saba a kan lokacin da yake shi ne da'imin wasu kuma ka ce a jawabin da ake nufi a nan shi ne wato a nufi a nufi suke domin aya da hadisi sun fassara haka kada abu na hal mu'minun Allah ya yi salatu rafiya wata ga ta kuma ni na ji da mu na da da ni ma din da ake magana a nan shine nutsuwa a da sarki idan za ki sallah suna da kushuri yayin sallah cikakken kushuri kowanne gaɓoɓi da na jikinsu sun sauke shi inda ya kamata shi ne da ga hadisi shi kuma cewa yi لا لا يقولن أحدكم في الماء الجاري الذي لا يجري kaga fassara ma addani kar da yau ke yi fitari a ruwan da yake a gani wanda yake ne al-firma idani wanda yake a guri daya alladhi la yajri wanda baya gudana kaga ni ma ne ta gudu da mun ne a ran asuma ne da yake wanda baya gudana wanda baya motsi ki zuwa ke kake ga sallah ka samu kudi shi ne annabi na wuce talatin kafirun sai Allah madaukakin sarki ce wallazi na fi amwalihim haqqun ma'lum wadanda cikin dukiyarsu suka ta uku a cikin dukiyarsu haqqun ma'lum suna da wani haƙƙi sananne na zakka da suke fitarwa da kuma na masala da suke bayarwa malamin suka ce ba ma da kaji magana ba domin tura makiyar ita kuma zakka ba saukar da ita ba sai a shekara ta biyu bayan hijira lokacin da wannan sura ta zo kwata kwata ba a zo kan da zakawa ana magana ne akan dukiyar da Allah ya baka kana fitar da wani abu kawai kana taimakon mutane na nafila shi sa Allah wanda kuce zargi yace haqqun ma'lum ga wa yace ne sa'ida ga wanda ya roƙa wal ma'ruf ga wanda kuma ma'ruf ko ake gobara ko ya da wata asara shi ne ma'ruf wasu malamin suka ce ma'ruf shi ne wanda yana da bukata amma ya ki tambaya don mutane iri biyu akwai wanda yana da bukata zai tambaye ka sai ce ko da kowa zai yi tambaya ba sai dai wani ya ce wani da yana da bukatar kaza a cikin mutanen ka a haka ba mu sani ba kaza kaza sai a yi to shine as-sa'id wal ma'ruf ga wanda ya roƙa ga kuma wanda yake al-ma'ruf ga wanda dukiya dukiyar da take wato a dukiyar ka wanda take ba ba hakkin da ka ba hakki ne kawai na rafula ne da gobe wasu ba da yake ce as-sa'id wal ma'ruf ana magana akan matanka da iyaye da kuma mutanen gari duka ukun za su shiga mata da iyaye da mutanen gari kaga domin abin da za ka yi yayan ka dole ne dole ne abin da za ka yi wa iyaye idan babu mai kula da iyaye shi ma dole ne saboda haka da jahil wani ma'aun duk wayannan sun shiga amma mu gane akan dukiyar nafila ake magana ba dukiyar farin ba na'am sai Allah yake والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون na'am إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to an nuna min lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mana hukun sarki ya yafe mana muna da kwana da kina wanda kyawawa da ko kun muka fita waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alƙawari Allah ka biya musu bukatunsu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya kamar da muke faɗa akwai patient da take a Egypt to muna roƙo Allah da kucin sarki ya ta shi ka faɗa sai ba ta lafiya muna roƙo Allah da suna yin kyakkyawa da tsofaffin da muka kuka iyayen mu da malaman mu da abubuwan mu da sarga mu gidan gaskiya Allah ka gidan da gafara ba su rai kuma Allah ya kara musu tsawon kwana mai amfani ƴaƴan mu da ƙannan mu da suka kauta hanya Allah ka shirya mu Allah ka tsora su a hanya madaidaiciya kasar mu Allah ka nuna da ita lafiya masu neman su da matsala da tashin hankali Allah ka magance mu da su don uwan mu da su cikin jajin hankali kasashen gaza Allah ta azaba mu fadar katsina da zamfara da sauran wurare da suke cikin matsaloli na kilimajin daga jajin hankali Allah ta kawo musu ɗauki muna da kwala da suna wasu kyawawa da su kogin da ɗaukaka Allah da biya kowa bukatun sa da kai waɗanda suka sa suka ba mu wasu na addu'a Allah ta biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da tsammari ko a gaba Allah ta shiga masu lamarin اللهم آمنا في أوطاننا وأسل حرمتنا ولا تأمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عباك يا رب العالمين صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين